أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو مهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله اما بعد assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kamar yadda yake gudana karatu da muke gabatarwa ranar lahadi a nan masjid sabilul huda ga wanka tare da magaran na littafi na al'adab mufrad na imam abi abdullahi muhammad bin isma'il al-bukhari wanda ya rasu hijira tana da shekara 256 kenan yanzu rabonmu da imamu buhari yanzu yau muna ranar ladi nawa ga wata zulhijja 20 da nawa 20 da nawa 25 ga watan zulhijja shekara ta 1443 shi kuma imamu buhari ya rasu hijira tana da shekara 256 kenan raba mu da imam buhari yanzu shekara nawa sai ka yi dai sassan kansismuwa milka san karantarwa lo zai waka sai kusa a kulaita kowa sawa inda ne kowa hudu zai da gaugawa amma yanzu kowa yi da calculatrice milka san karantarwa yanzu muke ko yanzu muna milka san karantarwa shi ko buhari ya rasu dai sassan kansismuwa kenan raba mu da imam buhari yanzu shekara dubu dubu daya da dari daya da tamanin da hudu da tamanin da bakwai dubu da dari da tamanin da bakwai rabonmu da shi wannan imamu buhari da rasuwar shi wanda littafin shi wanda aka yi sani shi ne jami'ar sahih asafar kutubul hadis sai al-bukhari kenan wannan adabul mufrad ɗaya ne daga cikin littafin shi kuma wannan littafi adabul al-mufrad shine ɗaya daga cikin littafi wanda duniyar musulmi ta karanta shi akan abubuwa da suka shahi wannan halaye da zamantakewa da halaye na musulmi inda zai koya babu littafin da duniya musulmi ta karanta shi kamar wannan adabul mufrad abinda zan gane a nan wanda kullum muna fada shi ne ma kana lillahi baƙin duk abin da aka yi shi don Allah yana tsayawa kene yanzu ai lokacin nan da shi imam buhari wannan ta ba shi ɗaya ne ba da dama sai littafai to amma dai gane har yanzu duk duniyar musulmi ana karanta littafan shi duk duniya ba dan wani dan wani da in kace sayyid buhari kowa sani in kace adam na farad kowa sani ba sabanin aqida ba sabanin kaza ana karantawa shi ko rabar shi duniya kace yanzu shekara dubu da ɗari da saba'in da bakwai amma da sadaka jariya tana ta zuwa ma kana lillahi bakin ta abin da ake shi don Allah yana tsaye wanzu ya ta karanta shi a wancan satin mun kare hadisi na nawa babu na nawa mun kare hadisi na 332 hadisi na 332 inda yake cewa laisal mu'minu bi da'anin wala la'anin wala fahish wala bazi zan mu tashi sabon babe sabon babe shine babe na 153 babe na nawa 153 zan mu tashi hadisi na 333 wa gurin ko sai yi kokari idan yana karanta mu rika bungurin idan mai karanta ana karanta kowa ya rika bin gurin kuma da sa alama inda aka tsaya sai ce babi na 153 ce babun ma ja a fi tamaduhi ma ja a fi tamaduhi a tamaduhi an ɗauke shi ne daga wace kalma kalmatul madaf yabo kirari zigawa shine almadaf a tamaduhu amma dai nan kai gaya wuce gona da iri gurin yaba mutum ka yaba mutum ka yaba mutum har ka wuce gona da iri ka kai mutum inda Allah bai kai shi ba hatta annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi bana cewa ba kan ku mun kirari kamar yanda almasihu suka wa Isa kirari ku kai ni inda Allah bai kai ni ba kenan duk yaban da za'awa mutum da wasa mutum har a huce gona da iri shine ake ce mai tamadu a tamadu kenan yabo ko kirari wanda ya wuce gona da iri ka samu mutum ka yi ta yaba shi ka yi ta ziga shi ka yi ta ziga shi ka yi ta yaba shi ka yi sama da shi to wannan shi ne a tamadu ba a san wannan kenan wannan baba shi ne zai karantar da mu ruwaya ta farko sai ya ce
قال حدثنا عالم قال حدثنا شعبة عن خالد عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى عليه رجل خيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك قطعت عنق صاحبك صاحبك ويقول مرارا إن كان أحدكم مادحا لا محالة فليقل أحسب كذا وكذا إن كان يرى أنه كذلك وأحسيبه الله ولا يزكي على الله أحدا
wannan ruwa da za mu karanta baitin ta zo a na adabul mufrad kuma ta zo a can jami'u sahih babban littafi na buhari ko baitin wannan muslim ma ya huddo ta yace hadathana muhammad qala hadathana adam qala hadathana shu'ba shu'ba bin hajjaj an khalid an abdurrahman bin abi bakrata an abi an abdurrahman bin abi bakrata an abi yace anna rajulan anna anna rajulan ya ce rajulan ai bai ga ba sunan shigo ya ce anna rajulan wani namiji anna rajulan wani namiji wani namijin nan zukira an ambace shi anna rajulan zukira inda nabi sallallahu alaihi wasallama wani namiji wani mutum an ambace shi gurin annabi sallallahu alaihi wasallama kamar ana kira annan fada ko majalisi sai a kawo sunan wani kira ka sunan shi kenan an yi ne an ambace shi ko shi ne an na rajular zukira an ambace shi a gurin annabi sallallahu alaihi wasallama da aka aka ambace shi to shi mutumin mutumin kirki ne shi ne da aka ambace shi sai aka ce fa asna alaihi rajulun haira sai wani namiji ya ambaye yabe shi da yabo na alheri fa asna alaihi rajulun haira sai wani namiji ya yabe shi da yabo na alkhairi baka ce da farko ana zama majalisun annabi sallallahu alaihi wasallam ko sai aka ambaci wani namiji da aka ambaci wani namiji sai wani a cikin wanda suke zamnan sai yabo wannan namijin da yabo na alheri kalmatul asna ka yabo mutum kenan asna shi kuma yabo yabo da kwai na alheri da kwai na sharri ana yace mana asna alayhi khaira ya mai yabo yabo na alheri kenan asna yana zuwa sana'ul khair ko kuma sana'ul sharri kenan ana iya yabanka da yaban kirki kuma ana iya yabanka da yaban abinda ba da kirki ba kenan amma da shi wannan namijin da aka ambace shi gurin Annabi sallallahu alaihi wasallama namijin da yake gurin a cikin waɗanda suke gurin sai aka samu wani sai yabe shi yabo na me na alheri kama ka zance wani yanzu baya nan sai an kazance wani sai a ce kai wani mutumin kirki ne ya yi kaza ya yi kaza yana kula da kaza yana kaza yana kaza a yi ta hudu alherin gashi a yi ta hudu shi ne fa'asina alaihi da junin haira faƙalar nabi sallallahu alaihi sallama sai annabi sallallahu alaihi sallama ya ce wai haka sai cewa wannan wanda ya bi wannan namijin ya ce mai kai canka wai haka kai canka kenan abin bai yi ba kada ta ƙunƙu sahibika ka yanke ko ka guntsire wuyan abokinka ya ƙulhu miraran annabi sallallahu alaihi wasallam yana maimaita wannan magana yana maimaita wata wata magana wai haka kada ta ƙunƙu sahibika wai haka kada ta ƙunƙu sahibika kenan annabi yake ta maimaita magana me yasa yi haka sai annabi ya ce in kana ahadukum madihan la mahalatan idan ɗayan ku ya kasance zai yabi wani wanda ba makawa sai kayi yaba fal ya kul to ga yadda zai ci ba a hana yabo ba kwata-kwata aiki alheri na mutum ba a hana ka wani ba amma dai ga yadda zaka ci tunda shi da aka ambaci namijin aishi ya yi ta yaban shi ya yi ta yaban shi sai annabi ce kai canka ka yanke ka ka yanke wuyan abokin ka kai canka annabi ta wadu wannan sai ta to in aka zo ba makawa sai na yabi mutum annabi ce ga yadda zaku yi ya zaka ce sai dai ka ce a hasabu kaza wa kaza ina tsammanin wane mutumin kirki ne dan wala ta zaku an fasa kuma Allah kaɗan ya san mutumin kirki kenan yanzu ba nan muna zamna a majalisi ko wani abu sai a kashi dan wani kenan ba na ce ba wani nan ayi kaza ne kaza ne kaza ne shi yake kaza duk wani aikin alheri kaza kaza in ta yi a a sai dai ce muna mai tsammanin mutumin kirki shi da annabi ce sai dai ka ce muna hasibu kaza wa kaza sai dai ka ce muna tsammanin wannan mutumin kirki ne a inda zaka wadu wannan ma ce in kana yara annahu kazalika in har kana ga shi mutumin haka yake kenan ba cewa zaka kawai kai wani mutumin kirki ne ya share masallaci ya kula da masallaci ya yi kiran sallah da wuri ya kwana yana karatun Qur'ani a'a sai daga ce wani muna mai tsammanin alheri muna mai tsammanin mutumin kirki ne in ka da yara annahu kazalika shi ma in ya kasance yana ga mutumin hakiki wa hasibullahu kuma Allah hasibuhuna wa kafiyahullahu Allah ya isar mai Allah ne mai isarwa kenan ina tsammanin malam wane mutumin kirki ne amma dai Allah ya isar mai haka zaka ce amma dai ba za ka zo ka ce ba a malam wane yayi kaza yayi kaza yayi kaza yayi kaza yayi kaza shi ne ce wala yuzakki alallahi ahada ba a yaban ba a tsarkake kowa ga Allah ba a tsarkake kowa ga Allah shi kuma da ayatul qur'ani ce ba ko wala tuzaku anfusakum huwa a'lamu bimanittaka kar ku rika tsarkake kawunan ku Allah ne kadai ya san mutumin kirki cikin ku kenan wannan ruwa mu take koya mu an hana ayyabo ko ana yi ana yabo kenan in za ayyaban amma dai ba a huce iyaka ba huce gona da iri kuma in zaka yaban sai ka ce kana tsammani ina dai shi da wani ce ma'ana in ka na ahadukun ma ji halla mahalatar idan ya kasance ɗayan kun za a yi yaban shi ba makawa sai an yabe shi ina ne za a kasance dole sai an yabe ka misali yanzu sai malama ba ya je neman aure misali malama ba ya ta je neman aure wani guri ka je dai neman aure da ke to ya je neman aure to sai aka zo gurin malaya sai aka tambaye shi yaya labarin malam babali ainihin dole ne sai ya yabe shi ko to a nan lamu har da nisbiya ce ba kaza kaza kaza ne sai dai ce a'a gaskiya alramma muna mai tsammanin alheri muna tsammani alramma ne yana kiran sallah yana kaza yana kaza muna tsammanin alheri amma dai Allah ne mai isarwa kenan haka zarce amma dai baka zo kawai ka tsarkake shi ka ce shine shine shine shine shine kaza kaza kenan nan ko da tambayar ka aka yi na mutum kenan baka daga shi sai dai ka ce a hasibu kaza muna mai tsammanin mutumin kirki ne wa hasibuhullahu Allah ne mai isarwa wala yuzaki alallahi ahada kaga tsarkake kowa wala tsarku a kusa kenan kaga anan zai gane in mutumin banza ne aka tambaye ka a can ba mai ba shigin wannan bayyana inda annamimanci a nan yake zamantarwa wajibi ina ne annamimanci yake zamantarwa wajibi mutum ne ba mutumin kirki ba kuma ya so zai auri wata ‘yar gidanku ko makwabciyarku ko wata taka kuma sai aka zo aka tambaye ka ainihin ba annabimanci ne ba sai ka ce ɗan kaza ne ɗan kaza ne ɗan kaza ne eh yan ɗan shaye-shaye ne ɗan kaza ne nan ba ka boye ba sai ka ce wannan gaskiya ba daidai shi ce ba yana ɗan busawa yana kaza yana kaza yana kaza ita ka wannan ɗaliba ce ɗan makaranta an aka ce ba a yi zaman kirki ba kenan ba annabimanci ne ba ko kuma ka ga yanzu misali wani ne mai cutar mutane cutar mutane ya ci bashin wannan ya danne kudin wannan in ka bashi bashi ba biya bai ki yayo da ruwan nan yayo da ruwan nan kuma sai ka ganshi ya liƙewa wani bayan Allah a masallaci ko a wani majalisi yana liƙe mai guri to wannan ba annabi wanci ne sai ka kote wancan ka ce to ka ba hankali dan wani da ka gani yayi kaza yayi kaza yayi kaza yayi kaza to ana annabi wanci yana zama wajibi nan ba annabi wanci ne mai ruwan eh wannan ai tarihi ne ya rasu shi ai nan ta yi kada ta kunku sahibuka zaka yanke mai wuyan shi dan kaka hallaka da shi me yake ne wata kaka sa mai wani girman kai zaka sa mai girman kai ya rige kenan tun da ya rasu kuma ai ka hudu dan ayi koyi da shi wannan alheri ne mutum ya mutu sai a hudu ma dan ayi ke koyi da shi tunda can waccan wadda ta mutu aka yi ta wadan alherin ta aka yi ta wadan alherin ta da wanda ya mutu aka yi ta wadan alherin shi ai annabi ta yi wajabat eh ta tabbata eh el aljanna ce kuma wadda ya mutu aka yi ta wadan sharri shi kaza kaza ne shi ba ta aka yi wajabat ba eh kenan shi wannan ruwa ya zan sake fasara anna rajulun zukira inda nabi wani mutum an ambace shi gurin annabi an kama ganin shi fa asna alaihi rajulun khaira sai wani mutum wanda yake gurin majalisin sai ya yabe shi da alheri fa qala nabi sai annabi yace wai haka kai canka kada ata unku sahibuka ka guntsire ko ka yanke wuyan dan uwanka kenan me ne ka kashe shi kenan zaka kashe shi kenan zaka hana shi aikin alheri in yaji kana daga shi kai kiran sallah sai wane kula da masallaci sai wane wa'azi sai wane kaza sai wane ai zaka same wani girman kai yaga shi ba wani abu ne ba kenan kaga ka halakar da shi shine wannan kamar istihara ce kada ata kun kusahibuka ka guntsire ko kayan wuyan dan uwanka kenan ka halaka shi zaka same girman kai yayi rauni ya rige niyya abin da yake ya qulu mirara annabi ke ta refe ta magana ke ta wadi sai kuma annabi sai samu hanya sai ce in ka ahadu ummadihan idan ɗayan ku ya kasance dole sai ya yabi wani la mahala ba makama kamar an zo neman labari ya shiga aure ya labarin wani ainihin ba makawa mutum kirki sai ka yabe shi ko to anan sai ka ce a hasibu kaza wa kaza wani muna mai tsammanin mutumin kirki wani mutumin kirki ne wani muna mai tsammanin alheri in kana yara annahu kazalika in ya kasance yana ga eh haka mutumin yake to sai ce muna mai tsammanin kaza ba ka ce ba kawai kaza ne wa hasibuhullahu ai Allah ne mai isarwa Allah isar mai muna mai tsammanin haka wala yuzaki alallahi ahada ba a tsarkake kowa ga Allah shi kuma ayatul qur'an ce wala tuzakku anfusakum sai ruwa ta gaba ta ce قال حدثنا محمد بن بن صباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا قال حدثني بريدة بن عبد الله أنا أبي بردة أنا أبي موسى قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يثني على رجل ويطريه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحلقتم أو قطعتم زهر, زهر الرجل wannan da zan makaranta ma a harajar ku Buhari wa Muslim baicin ya zo na adabin Fulat Buhari ya hudu shi a can jami'in sai ma wani ruwaya ta zo kuma ta zo a Muslim yace hadasana wa Muhammad قال حدثنا محمد بن صباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا قال حدثني بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى أبي موسى الأشعري عن أبي موسى أبي موسى أشعري صحابة من الله صلى الله عليه وسلم قال abi musal ash'ari ya ce sami annabiyu rajulan yusni ala rajulun annab sallallahu alaihi wasallama ya yi wani namiji yana yabo ko yana kirari a bisa wani namiji yusni yana yaban shi yana zuga shi wa yuturihi yana kirari shi jalayina yuturihi kirari kawai mutum ka kirara shi ka daga shi wa kaza kaza shine yuturihi kamar can da yace la ta'iruni la taɗaruni kama adratin nasara isa bin maryam kakku kirara ni kuma kirari kamar yadda nasara suka wa isa dan maryam kirari suka daga suka ci dan allah ne kaza kaza kenan yuturi hinan kirari yana kirari shi eh kenan qala sami annabiyyu rajulan annabi sallallahu alaihi wasallama ya ji wani namiji yusini yana yabo a bisa wani namiji wa yuturihi kuma yaban ya kai har yana mai kirari haka sosai fa qala annabi sai annabi sallallahu alaihi wasallama yace ahalaktum ahalaktum aw qadatum zaharil rajul ahalaktum kun halaka ko kuma yace aw qadatum zaharil rajul ko kuma kun yanke wuyan wannan mutum kenan da me yake ne wannan magana ita kina kamar kun halaka wannan mutum shine ahalaktum kun halaka aw qadatum zahar ko kuma kun yanke baya azhar bayan rajul wannan wanda muke kirarin da shi kenan kayan ke mai bayan shi kenan kai ka mutum ba kuma ina ki babu shi kenan na abinda ake ne kayan ke ba wai ba kayan ke mai ba ba wannan kirarin da kake mai da ziga shi da ke ai zai sa ga shi ba lahiya ne ba in ya ga ba shi ba lahiya ne ba ke kai mi ka halaka shi to shi ne kenan a halaktum kun halaka ko kuma kun yanke mai bayan shi kenan kun yanke bayan shi kenan kun halaka shi kenan ita ma wannan ruwa ya shiga waccan ci ita ma tana hana ziga mutum zigawa da ta wuce gona da iri zigawa da ta wuce gona da iri kenan shi ne nan kalma mai wahala nan wace ce kalma mai wahala wace ce wa wayi turi yana kirara shi na mai kirari ya kama shahid a hadisi wancan wayi turi yana kirara shi kenan shi wannan ruwa ya kama ta rukuce mai take hanawa ziga da kirari da yabo yabo yabo wanda ya wuce gona da iri to amma da zamu gane ana yabo ko ba yabon mutum in ya kasance haka ne ko amma dai sai ka wadu kamar ruwa ina tsammanin wani kaza ne amma dai in ya wuce gona da iri ne shine tamadu dan wannan yake cewa babun ma a fil tamadu bai ce ma ba babun ja ma a fil madai inda ya ce ma madai shine yabo ba an yi ba at tamadu shine tsananta wuce gona da iri gurin yaba almadahu kuma yaba tamadu kuma wuce gona da iri ka kai mutum inda bai kai ba wane kai kana da kokari da Allah saka da alheri wannan share masallacin da kake da kaza da kake da kaza da yake Allah saka ma da alheri kaga wannan ai abin da yake ne ne kawai baka wuce gona da iri baka yi sama da shi wanda shi ne baki sai ruwa ta gaba ta ce قال حدثنا قبيسة قال حدثنا سفيان عن عمران بن مسلم عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال كنا جلوسا عند عمر فأثنى رجل على رجل في وجهه فقال أقر aqarta أقرت ar-rajula الرجل aqaraka Allah أقرك الله
wannan ruwaya ita ma ta gaba hadisi ne hasan yana cikin hasan wani isnad wanda albani ya ce hasan al-isnad shi ne ya ce hadasana muhammad قال حدثنا قبيسة قال حدثنا سفيان عن عمران بن مسلم عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال كنا جلوسا شي ونا إبراهيم تيمي دقا بابا ناشي شي تابعيني شي نيجي كنا جلوسا من كسن منا زمني أئنا عند عمر أقول عمر as hadisi aka zo aka ce ba umar kaɗai aka ce a isnadis as kuma sahabi ne aka ce umar kaɗai ba ida ba ne umar bin hasa kenan kaga umar kaɗai ko ba ida ba kuma a sahabai kenan shi ne ogan ake ne umar bin hada tunda a duka umar ɗin a shi ne babba eh kamar yanzu a ce usman ne ba cewa ba kasa usman bin affan kenan wannan da yake kuna inda julusan inda Umar mun kasance muna zaune gurin Umar dan Haddabi kenan muna zaune a fada gurin Umar dan Haddabi radiyallahu anhu fa asana rajulun ala rajulun sai wani mutum ko wani namiji ya yabi wani namiji fi wajehi a gaban shi kenan nan fi wajehi a cikin huskar shi abin da yake ne a gaban shi kamar ga nan ga kai huska da huska sai in yabe ka kenan shine fa asana rajulun ala rajulun fi wajehi faƙala sai umar ya ce a ƙartar rajul a ƙara halaktahu a halaktahu in ka ce a ƙartar rajul ka hallaka shi kenan ka hallaka wannan mutuma a ƙara kallahu kai ma Allah hallaka ka kenan kalmatin a ƙara kamar yanzu ka iya cewa a ƙartul daba a ƙartul dama in ce a ƙartul bakara kenan inna yanke mata kahuwa kenan a kartuwa kenan na idza qatatu qawaimuha kenan a kara kenan hallaka shi ma kenan umar ta yi a kartar rajul ka hallakar da wannan mutumin a kara kallahu kai ma Allah hallakar da kai me yasa saboda ka ka daga shi ka daga shi ka daga shi saka sashi yayi girman kai girman kai kenan kuma yasa hayyabar abin da yake kenan ka kware shi ka hallakar da shi to kuma hadisi yace kuna julusu inda Umar kenan wannan hadisin mine ne daya usulun ila sahabi ko usulun ila sahabi kenan amma mine ne yawa kenan da shi ma duk bayanin dai akan na gaba ne dai duk akan yabo ne ba wuce gona da iri sai ya ce
قال حدثنا عبد السلام قال حدثنا حفص عن عبيد الله عن زيد بن أسلمة عن أبيه قال سمعت عمر يقول المده ذبح وقال محمد يعني إذا قبلها wannan ruwa ya tama da za mu karanta sai ya ce ya ce hadasanawa muhammad hadasana abdussalam kala hadasana hafsun an ubaidillah bin zaid bin aslam an abihi waye abihi aslam ko an zaid bin aslam an abihi baban zaid shine aslam ko kala sami'tu umara najiwa umar wani umar umar bin haddab idan kaga bai zuwa bai ce Umar bin Haddab kenan samitu Umara naji Umar ya kuli yana cewa Umar dan Haddab yana cewa almadahu yabo wanda ya wuce gona da iri zabahun ya kayanka mutum ne yanka ne kenan me kini yanka ne hallaka ne kenan duk wanda kai bai shi ka wuce gona da iri ka hallaka shi kai kashe shi kini qala Muhammad sai shi mai ruwa ce Muhammad bin Salam sai ce ya ani iza qabalaha amma dai in mutumin ya karbi yaban da aka mai kamar na yabe ka yabe ka yabe ka yabe ka in ka yarda da yaban to ka ya halakar da kai amma da fa kana nan sai kira yama yama yama yama a kaba ka da shi ba kai na roka ai baka karba mu ko yana yi ma ya an zuba alƙurga ba an ƙurya baka san abin da yake ba ka share shi kenan ai baka karba ba kenan in ka karbe ta ne ta kasance zabahul gen kenan shi ne nan Umar ya ce almadahu yabo kirari wanda a ziga mutum a kirara shi a wuce gona da iri zabahun yanka ne an yanka ka amma da sai ce iza kabalaha iza kabilaha in shi wanda aka wa ya karba abu mana wa hadar hadis hadis wannan bine ne mawqufu ne ko li'anna usli da ila umar kenan umar ne yace almadahu zabahun amma dai sahal hadis marfu'an hadis yana zawa a wani guri marfu'an ila nabi sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa iyyakum wattamaduhu fa innahu zabahu iyyakum ina haneku wattamaduhu da yabo da kirari wanda ya wuce gona da iri fa innahu zabahu dan shi yabo da kirari wanda ya wuce gona da iri gaba kayan ga mutumin ne kenan anan adam furad ya zo marfu'an ila umar bin hadab amma dai a wani guri kuma yana zawa anan ya zo mawquf ila mawquf ila umar bin hadab kenan ma haddin hadisi wanda aka sannada shi ma usire da ila sahabi wanda sahabi ne ce shine qala abu huraira qala abdullah bin abbas qala wani duk wani hadisi shi ake tabe mawquf kenan hadisi yana iya zawa mawqufi amma dai a wani guri kuma sai zo yawa kenan wannan dace a wani guri yana zuwa marfu'an ila nabi sallallahu alaihi wasallama inda yake zuwa marfu'an ila nabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa iyyakum wattamaduhu iyakum wattamaduhu fa innahu zabahun amma da yace iza qabilha daga nan babu tamaduhu ya kai me muke gano anan babu tamaduhu me muke gano ana yabo ko bai ana yabo amma da yabo kai wuce gona da iri kuma in zaka yabo mutum shi ma ka ce ina ina tsammani wane kai wane muna mai tsammanin alheri wane an zo ya tambaye aure a ɗan uwa ko unguwa ko abokinka aka zo aka tambaye ka ya wane ya zo na son kiyata yake a wane mutumin kirki ne wane yake yana sallah shi yake lalinci a masallacin mu shi yake share masallaci shi yake gaza shi yake gaza a sai dai ai wane ne wannan a wane gaskiya mu dai muna mai tsammanin mutumin kirki ne a yanda dai muke zanne da shi yana da kokari sosai kaga masallacin na unguwarmu shi yake kaza yake kaza gaskiya muna mai tsammanin mutumin kirki ba mu taɓa bin shi an ce eh ko ba mu taɓa shi ba yayi wani abu na asha shi dai wani muna mai tsammanin mutumin kirki amma dai Allah ne kadai san mai isarwa ko Allah ne kadai san kirki amma dai baka zo ba mutlika ka ka bashi taskiya mutlika kawai ka ce aiwa da kaza ne kaza ne kaza ne kaza ne kenan shine a waccan ruwaye ta farko da muka yi annabi ya ce sai dai ka ce ahasibuhu kaza wa kaza muna mai tsammanin mutum mai kirki ne Allah kuma shine mai isarwa kenan yabo hatta na annabi sallallahu alaihi wasallama ai ana ayaba annabi ko ana wa annabi waka ayabe shi da waka me ba ai a wuce gona da yanzu yabo da ake wannan na dausayin soyayya da wani mai da ake na waƙoƙi da wanda da muke da ake ai ba a yabin annabi a waƙa a waƙe annabi a yabe shi laifi ne ba ganga ba kiɗa ai ba laifi ne ba ka zamna ka waƙe annabi ka yabe shi haka ake so sosai kai ba annabi a waƙe to amma dai kakka kai shi inda Allah bai kai shi ba tunda yace kakku kimin kirari kamar yanda nasara almasihu suka wa isa dan maryam kirari eh kamar yanzu an ce wa ma khalaqtu jinna wal insa illa mi Allah bai halicci mutum da aljanna ba sai dai su mai bauta sai ka zo ayi maka cewa dan kai annabi aka halicci kowa dan kai aka halicci kaza aka yi kaza kenan ai shi bai ci ga irin ne ban ba yabo abin da yake gaskiya eh gaskiya abin da yake gaskiya zaka wadi amma da ka yabe shi kai ne ya annabi kai ne farkon wanda Allah zai tada ranar tashin kyama kai ne farkon wanda zai ceto kai ne Allah zai baka makamin mahamuda kai ne wanda kasa ta fara budewa ka hoto kai ne kaza kai ne kaza kai ne kaza ga mu'jiza da dama da shi ka rika zanawa kai ne wata wanda aka yunwa hannunka ruwa ya hozo zubo kai ne kaza yaki kaza kai kaza kai ta sana mu'jizozi wanda na annabi ne ai haka ake so kenan ka yaba annabi akan abun amma dai kakka yabe shi kuma ka kai shi inda Allah bai kai shi shi annabin ya hana wani ko kuma wani ma ba annab ba ko wani ma ne mazaka ka yabe shi ka kai shi inda Allah bai kai shi ba har wannan kaga an ce dan kai aka halicci duniya in ba dan kai ba halicci duniya ba dan kai aka yi kaza aka yi kaza kenan wani ai Allah ne ce huce gona da iri ne shine wanda su ma aka wa Isa aka huce gona da iri amma dai abinda ba a huce gona da iri ba sai a zo a yabi annabi ayi ayi ayi ayi wani ana yi a samu lada ba ganga ba kiri kuma abinda ba a huce ba gona da iri shi a huce gona da iri ne akan yabu ba su sai ce kenan babu na 154 babun man asina ala sahibihi wanda ya yabo a bisa abokin shi in kana aminan bihi in ya kasance ya aminta da shi ya aminta da shi yanzu wani bai nan kuna can ka ka labarin wani ka ce gaskiya wani mutumin kirki ne ai wani ko ya sai ba shi mutumin kirki ne ba ruwan shi ga halin kirki ga kaza ga kaza dan kare shi kai bishi wani hanayi kenan shine man asina ala sahibihi wanda ya yabo absa aboki shi in kana aminan da in ya kasance ya aminta da shi sai ya ce
قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني عبد العزيز بن أبي حازم عن سحيل عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الرجل أبو بكر نعم الرجل عمر نعم الرجل أبو عبيدة نعم الرجل أسيد بن هدير نعم الرجل ثابت بن قيس بن شماس نعم الرجل معاذ بن عمرو بن الجموح نعم الرجل معاذ بن جبل قال وبئس الرجل فلان وبئس الرجل فلان حتى عد سبعة wannan ruwa da zan makaranta Ahmad ya hudo ta Tirmidhi ya hudo ta kuma ta cikin sahihin wanda Albani sa hana adabul Quran sai ya hadasa na Abdul Aziz bin Abdullah qala hadathani Abdul Aziz bin Abi Hazim an Suhail an Abi an Abi Huraira daga Abi Huraira Abdurrahman bin Sahar ad-Dawsi an al-Asahi annan nabi sallallahu alaihi wasallama kala annabi sallallahu alaihi wasallama yace mudu ya gato yace wanda ya yabo abusa mutum wanda ya yarda da shi so shi da wata rana annabi sallallahu alaihi wasallama sai zana wa'ansu sahabbai sai ya yabe su shi da yace ni'mal rajulu abubakar ma dallaga wannan namijin abubakar ni'imar rajul umar ma dallaga wannan namijin umar bin haddad ni'imar rajul abu ubaida ma dallaga wannan namijin abu ubaida amir bin jara ni'imar rajul usaid bin hudayr ma dallaga wannan namijin usaid bin hudayr ni'imar rajul sabit bin qais ma dallaga wannan namijin sabit dan qais bin shams shammasi ni'imar rajul mu'az bin amr bin jamuhin ma dallaga wannan namijin mu'az dan amr dan jamuhin kuma yace ni'imar rajul mu'az bin jabal ma dallaga wannan namijin mu'az dan jabal kuma kala kuma sai annabi ya ce wa bi isa rajulun fulana cir ga namiji wane wa bi isa rajulun fulana cir ga namiji fulana wane hatta a da sab'atin har sai da zana guda bakwai yana cir da su cir da su cir da su tun shi annabi ai wahayi ake mai ya san wani da kirki wani kaza ne ai kai baka sani ba kenan ka gana kana iya yaban mutum bayan shi idan shi in ka san har mutumin mutumin kirki ne kaga annabi da ya zana mutum nawa na warkowa abubakar siddiq waye abubakar siddiq warfan hulfa'u rashidin ko jeka na biyu umar dan haddabi sani hulfa'u rashidin na uku abu ubaida amir bin najra yana cikin asharatu mubashirin bil janna na usayd bin qudair yana ɗaya daga cikin manyan sahabbai da kuma wa sabit bin kais bin shammas da kuma wa mu'az bin amr bin jamuhin waye mu'az bin amr bin jamuhin wane ne mu'az bin amr bin jamuhin nan da sati daya zai uku hudu mai karatun shi man sayyidukum ya bani salmata suka ce sayyiduna wane suka ce ala anna nubakiluhu sai dai muna ganin shi mai rowa ne daga nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bal sayyidukum mu'azu bai sayyidukum amru bil jamuhin bai da shugaban ku shine amru dan jamuhin to mu'azu dan shi ne yana ɗaya daga cikin samari matasa na sahabbai da shi da mu'azu bin jabal ai shi amru bin jamuhin a wancan hadisin mun yi shi inda aka sarke shugaba mai rowa aka ɗora shi inda aka ce wa kana amru ala asnamihim inda hamma ka tare shi yana da gumki mai sunan a nan kuma kai tare shi gumki mai sunan mannata inda yake zuwa ajiye gumki nashi tuma azubin jabal su zo su ɗauke shi ya zo ya neme shi a kashe da suka yi suka sa shi cikin wata shara da wata gawayi daba ta mutu suka gama shi hanyar tarihi musulunta shi mun yi shi wannan da sati uku zuwa hudu mu rika rikewa kenan amru bin jamuhim kenan annabi sallallahu alaihi wasallam kaga duka wanda yayi ya zana su kuma yayi yayi su kenan kana iya yaban mutum bayan ida shi in dai ka tabbatar haka yake sai ya ce حدثنا إبراهيم حدثنا إبراهيم قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثنا أبي عن عبد الله بن عبد الرحمن عن أبي يونس مولى عائشة أن عائشة قالت قالت استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس ابن العشير فلما دخل حش له وانبسط إليه فلما خرج الرجل استأذن آخر قال نعم ابن العشير فلما دخل لم يبسط إليه كما انبسط إلى, إلى الآخر ولم ولم يهش إليه كما هش للآخر فلما خرج قلت يا رسول الله قلت لفلان ما قلت ثم حشست ثم حشست حشست حششت.
حششت إليه حششت وقلت لفلان ما قلت ولم أراك ولم أراك صن- صنعت مثله قال يا عائشة إن من شر الناس من اتقي لفحشه
to wannan ruwaya hadisi zaka anan wadda afahu albani wa in kana ziyada ce gare da wannan da afahu albani yake cikin da if saboda isnad nashi da kai ziyada anan adam kurat amma da ku inda yake zuwa babu ziyade yake zuwa sahihi kuma ji wa karatun isnadi wan fasta hadisi da karshe na karshe me yace hadathana ibrahim qala hadathana muhammad bin sulaim qala hadathana abi an abdullahi bin wa abdurrahman an abi yunusa maula aisha daga abi yunusa maula aisha anna aisha ta qalat aisha ta ce mun gwana hadisin guda wannan sai kasu da bi akai waki a ci akai guda bi gidan annabi kama ana zaman da gidan annabi sai mutum biyu suka zo da mutum biyu suka zo na farko da ya zo ɗari makaranta anna aisha ta qalat aisha mubi aisha qalat aisha tace ista'azana rajulun ala rasul sallallahu alaihi wasallama wani namiji ya nemi izini a bisa annabi sallallahu alaihi wasallama ista'azana kenan wani izini ne ma kamar yana so zaka kamar kana cikin gida a ce ana sallama kai bako ana sallama kenan ya nemi izini ya ya shigo to ya zo sai ya nemi izini zai shigo da ya nemi izinin shigo wannan faƙalin rasul sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce bi isal ibn al-ashira cir da dan dangi kenan wanda ba mutumin kirki bane kuma annabi shi ai ana mai wahayi ya san me kenan ana ana mai wahayi an ga mai kenan da mutumin kai shigo sai ce bi isal ibn al-ashirati cir ga dan dangin nan kenan wannan mutumin dai ba ba da kirki ne ba to shi wannan ya nemi izini gida annabi ko an ba shi izini ko ka yi shigo annabi ya ce mi cirga dan dangi shine bi isal ibn ashira cirga dan dangi kenan wannan ba dangi ba mutuwan kirki ne ba to gane ya shigo falamma da hala da ya shigo gurin annabi hasha lahu wa basada ilaihi hasha sai annabi azharal farhi biki sai annabi ya bayyana mai farin ciki hasha kenan ka bayyana mutum farin ciki in kai ba ku haka kamar mutum ya zo ka bayyana kana farin cikin zawashi kenan hasha lahu sai annabi ya bayyana mai farin ciki wan basada kuma ya tarbe shi da shimfiɗa fuska in haka ce in bisa kenan shine shimfiɗa fuska kenan istaqbalahu bi talaqatil wajhi ka saka wa mutum fuska kenan shi wannan wanda ake cewa ciyar da dan dangi da ya shigo annabi ya mai hashalahu ya ya bayyana mai farin ciki wan basada kuma ya saka mai fuska ya kare abin da yake sai ta hiye shi to ya ta hiye shi ko to falamma kharajar rajulu lokacin da shi wannan na farkon ya fita ista'azana al'ahar sai hallo sai wani ya zo shi ma ya yi sallama an yi bako na nawa na biyu shi ma ce mi assalamu alaikum ko ya nemi izini ko to shi kuma kan ya shigo shi ma sai aka yi akis iwancan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ni'mal ibnul ashirati ma dallaga dan dangi kenan mutumin nan mutumin kirki ba dallaga dan dangi wannan kenan da zai fito kenan mutumin kirki ne kenan aisha ta ga wancan da aka zo an ce cirga dan dangi an tarbe shi an saka mai huska an mai kaza an mai kaza ko yanzu kuma wani ya zo an ce mai ya ma da laga dan dangi falan ma da hala shi wannan da aka ce ma da laga dan dangi falan ma da hala lokacin da ya shigo lam bas ilaihi kama in basa da ilal ahad bai shimfiɗa mai fuska ba kamar yadda ya shimfiɗa wa na farko ya shimfiɗa mai fuska amma dai shimfiɗa fuska ba ta kai ba shimfiɗai na harkon shi ne lamyan bis ilaihi bai saka mai fuska bai shimfiɗa mai fuska kama in ba sa da ilal ahar kamar yadda ya shimfiɗa wancan na harkon wanda aka ce mai cirga ɗandaki walam ya hasha ilaihi ko bai bayyana mai horin ciki ba kama hasha lil ahar kamar yadda ya bayyana wa wancan na harkon amma dai ya tarbe shi ya bayyana mai farin cikin amma dai bai kai ba na harkon to ai da magana kenan mun gane kai ba ko ne duk ai ya suke su ya saka musu huska ya musu amma dai na harkon an yi sakan mai huska an yi tarbar shi an yi mai kaza to me san na harko kuma ka ce wannan cirga kuma ka saka mai huska fiye da nabi to dole ai abin ya ba wa mamaki Aisha ko to shi ne ce falon ma haraja lokacin da ya fita wane na biyu wanda aka ce mai madalla amma dai ba a saka mai ba huska aka mai shimfi da huska irin ƙultu ƙultu sai na ce wace ya rasulillah ya rasulillah ya muje tare ya rasulillah ƙulta li kula na maƙulta ka faɗi ga wane abin da ka faɗi kenan na farkon ƙulta ka faɗi ni fulana ga wane wannan na farkon ma ƙulta abin da ka faɗi me ka faɗi cirga ɗan dangi sun mahashashta ilahi kuma ka bayyana mai horin ciki da ya shigo wa ƙulta li fulan ma ƙulta kuma ka faɗi ga wane abin da ka faɗi me ka ce mai madalla ga ɗan dangi walam araka sana'ata mislahu kuma ban gaba ka sakan mai fuska kamar yadda ka sakarwa da farkon kala sai annabi ce ya aisha kenan da shi ne zai ba mu ya aisha ya aisha inna min sharrin nas yana daga cikin sharrin mutane manitta qalifu shi wanda ake tsoron sharrin shi ko abubuwa mun gane a yanzu zaman da ake a yanzu ba a yi da kai wannan ba kana ba ko yanzu don tsoron shi kafkaf kake da shi ya zo gidanka lale wani lale ka za komi kame saboda kana tsoron wani sharri shi ne ko wani makirci shi ko kenan abin da ka bai ai ba ba don Allah ne ba don ka kare wani sharri shi ai ko a mata ko amma haka kana wani in ya zo bakon naka ya zo gurinka zakka saka mai huskar lale wani haka ba shi wani amma kai ko ba da nan da kai ba ta Allah da annabi ce ba don kawai ka kare mutuncinka ne daga share shi kenan shi ne wannan darasin yake bamu kana sakawa mutum huska don kare mutuncinka don saboda bakin shi ai wani jarababbe ne kai walal bazi ko ai wani mutumin ko wata don jarabata ma ko don jaraba shi ma ko don yawan yin shi dole in ya zo gurinka ka yi mi ka saka mai huska har ma ka ba shi wani abu eh eh ke har ma ka ba shi wani abu yanda baka ba abu wancan ko shi ne likirki me yasa ka ba shi saboda saboda me yasa ka ba shi saboda tsoron makicin shi kenan shi ne kiwa mu darasi annabi kenan kana iya sakawa mutum huska har ma ka mai wani kado da wani abuwa saboda tsoron makirce shi kamar shi ne misali a yanzu da kwa hadisi da zan yi gaba na san kira ko kuma mata altamadu wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in mutum ya ma kirari ya ma kirari ka watsa mai kasa ka ba shi kudi to amma dai sai kuma aka samu wani sahabi Imran bin Hassan yana zaune cikin tabi'ai sai wani ya zo mai kirari ya mai kirari kamar san kira wani namu da suke kirari a wajen biki ko bi da ya mai kirari sai doko kidi ya ba shi suka ce kai an ce kai wani aka yi ci a'a don in kare mutunci na ne kai mai zambo wai kamar zuwa wajen san kira aiwatar da ke bashi ba don Allah da annabi ne ba eh kamar san kira wajen biki kunshe ko wajen aure kullum baka bashi baka bashi kai ustaz ai sai fara ma zambo cikin wannan eh eh to amma dai dan arabu lahiya sai ka sunna mai 20 ka wuce kenan shine shi sahabin wance yi muna hadisin gaba sai bashi aka ce me saka bashi sai ce dan arabu lahiya ne saboda tsoron bakin shi kenan shi ma wannan annabi duk abin da annabi zai darasi ne zai bamu kenan shi ma annabi wannan wanda ya ce mai cirga dan dangin nan me yasa ya saka mai huska sai ya ce min sharrin nasi yana daga cikin sharrin mutane wanda ake tsoron alfashi shi kenan ake tsoron bakin shi kenan wanda ake tsoron sharrin shi tunda in baka saka mai huskar nan ba ko in biki saka mata huskar nan ba za ta jinta ma wani sharrin riwa ne da je gidan yake mun kaza yake mun kaza kenan wannan tsira da mutuncinka in ka mai balaki ne ba shi ne ke so kwa mana hadisi inda zaka saka wa mutum huska kai kuma a zuciyarka ba haka ne ba ka yi wannan dan ka tsirar da mutuncinka kenan ba laifi ne ba shi ne wanda rasa annabi ba mun gane kenan sai ce babun sai mu tsara ganin ko kenan sai mu tashi sabon babi satan gaba da Allah kai mu yace ya hasa ana watsa kasa fi wujuhil maddahina a cikin huskan masu kirari sai kira ko wani abin iska ma ka watsa kasa ka watsa musu kasa shine ya hasa watsa musu kasa yake sai wannan ya hasa kinnan sai malamai suka mata fahimta wajen nawa ko kuma sahabban ma suka mata fahimta na wajen nawa suka ce ya hasa kin in ya zo ma kirarin ya watsa ka kasar zaka zaka doka ka watsa mai a huska ko kuma zaka yi ɗaya daga cikin sahabai hadisin mikidadi ne mikidadi sai ya ɗauki abin a zahiri annabi ya ce duk wanda ya muku kirari sai kira wasa mai ƙasa sai mikidadi sai ya watsa sai ya ɗauki hadisin a zahiri shi wasu kuma sahabai sai suka ce a'a annabi yana ne ne kakka kula suka yi banza da su tun da ayyana sallallahu alaihi wasallam guri dama ya hana a taɓa mutum huska ko abu tun da ya hana a taɓa mutum huska shi ko abu ai biya ce kuma dan wani yama wani abu ka watsa mai ƙasa idan shi kenan abin da ake ne nan ka yi banza da shi ai a hausa ma muna cewa na ko da yanzu ai na watsa mai kasa ido mai kai gina yawwa to shi ne kin amma dai a sabai da kodin suka ɗauki zahirin hadisi shi ne hadisi na ko na mikidar shi mikidar da sanki da ya mai kawai kasa ya watsa kenan ya ɗauki hadisin a zahirin shi kenan satin gaba za mu tashi ya hasa ana watsa fi wujuhi a cikin huskokin masu yabo su wuce gona da iri masu kirari irin wannan wanda amma da suka mai da kirarin sana'a su ne madahin wanda suka mai da abin sana'a san kira ne yanzu wanda su mai da abin sana'a su je wannan biki su je wannan biki ai su mai da abin sana'a to kenan su ne ya hasa kuma ya hasa in shi ma wani guri kuma dan tsoron sharrin su sai ka ba su duk a cikin baban yana zama da fata abinda makaranta Allah ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta ونستغفرك ونتوب إليك الله كم ساتنك إن شاء الله